أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 24 da watan rabiul akhir shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 18 da watan 11 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan na al-Imam Abi Dawud da Sijistani rahimahullah muna cikin kitabu sala kitabu sala zan mu tashi babi na biyar inda al-Imam yake cewa muna cikin lokutan sallah yake cewa babu waqtul maghrib baban da ke bayanin lokacin sallan magriba hadisi na 412 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddasana Dawud ibn Shabib haddasana hammadu an sabitul bunani an anas bin malik kala yake cewa anas yake cewa kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna sallan maghriba ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa narmi sannan mu mi halbi halbi na kibiya fa yara ahaduna maudi anablihi sai ɗayan mu yana ga inda kibiyar shi ta fadi wannan yana nihin cewa maghribar da wuri aka yi ta hadisi na 413 al-imam yake cewa haddasana amr bin ali an safwan bin isa an yazid bin abi ubaid an salmata bin al-aqwa kala yake cewa wannan hanyar wadda al-imam yazid bin abi ubaid salmata bin al-aqwa wa yake tuna wannan hanyar hmm? hanyar da bukhari ya kawo sulasiyat yazid salmata bin al-aqwa yazid bin abi ubaid daga salmata bin al-aqwa sulasiyat sun hiyawa mafi yawancinsu na bukhari ta wannan hanyar muka same su kala yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli magriba annabi ya kasance yana sallatan magriba sa'ata ta garuba shamsa lokacin da rana ta fada iza gaba hajibuha idan kaskon rana ya bace hadisi na 414 al-imam yake cewa haddathana ubaidullah ibn umar akhbarana yazid ibn zurai akhbarana muhammad ibn ishaq haddathani yazid ibn abi habib ammar sad ibn abdullah kala yake cewa kadima alaina abu ayuba gaziyan abu ayuba ya gabato mana yana mai yaki wa uqbata bin amir yawma izin ala misr uqbata bin amir a lokacin nan shine shugaba akan masar fa akhara al maghriba sai jinkirta maghriba wa jinkirta maghriba hmm uqbata bin amir dan shine shugaba garin shetar da shi ba bakon ake nihi ba abu ayuba fa qama ilaihi abu ayuba sai abu ayuba ya tashi zuwa gare shi fa qala sai ce ma hazihi sala ya uquba wace irin sallah ce wannan ya kai uquba fa qala sai ce shugirna an shagaltar da mu wani shagali ya zo ya sa han aka samu jinkirin sallah kala sai ce amma sami ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za su gushe da alkhairi ba au qala alal fitra ko ba za su gushe akan fitra salimiya ba malam yu'akhiru al-maghriba matakar su jinkirta magarba ba ila an tastabika nujum har lokacin da tauraru su cakude baka ji ba wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan dukkan su sahabbai ne al'imam yake cewa wannan hadisin nuni yake akan mustahabbancin gaugawa zuwa ga sallan magariba kuma makaruhi ne jinkirta ta har zuwa tauraru su bayyana rawafid yan shi'a sun jinkirta sun akasa qadiyya suka ce magariba jinkirta ta ake ya sai dare ya shigo hadisi yana musa raddi sosai shi yasa wajen shan ruwa ma sai dare ya shigo tunda Allah ta zuwa ga dare sai dare ya shiga sosai wajen lisha suke shan ruwa ya ce hadisan da su zo cikin hadisan magariba duka suna raddi a gare su a cikin wannan babi hadisi babe na shidda al'imam yake cewa babu wakata isha al'akira babin da ke bayanin lokacin lisha ta ƙarshe don magariba ma ana kiranta da al'isha ko ana an gama su ana cewa al'isha aini in an ce isha al'akira don a bambance ta da magariba hadisi na 415 al'imamu abu dawud da allah mashi rahama yake cewa حدثنا مسدد أخبرنا أبو أوان عن أبي بشر عن بشر بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس يتنين ما في سن متاني بيوكة هذه الصلاة غمي دلوكة وانا صلى yana nihin salatul isha al-akhirah sallar lisha ta ƙarshe nan yaban kai ne akan ilimi dan ya zaburar da mutane su zo su amsa ba wai dan alfahari da jiji da kai ba yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah lisukutul kamari ga fadawar wata lisalisatin a dare na uku wannan babban lokaci dama mun ce duk wanda ya karanta sunan abi dawud baban lokaci bai fahimci lokutan sallah ba ba inda zai je ya fahimce shi in aka ce yau wata ya kama daren shi na daya daren shi na biyu a daren shi na uku daga ya fada lokacin lishani kenan wata yana dare na uku yana fadawa lokacin lisha ya shiga kenan kana auna wannan ko yanzu muna karshen wata 24 muke mutum ya auna yana auna a rana ta uku wata ya fada sai ka karhe nawa ya fada kenan sai ka san wannan lokacin shine kawai lokacin sallar lisha dare na uku hutawar shi ta uku kawai lisali zaton aili yau misalis hadisi na 416 can baya mun ga lokacin azhar hadda tako aka bamu lissahinta to duka wannan abu ne wanda kowa yana iya kowa yana iya lissafawa kowa yana iya lissafawa حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير إن جاء الإمام أبو داود رحمه الله تعالى an mansur an ilhakam an nafi an abdullah ya saboda kamar na gaya muku harkon hadisi harkon sanadi haramun ne gare ni kawai ce haddasana usman ibn abi shayba ban ce ba qala imamu abu daud ko da hadisi dubu za a yi kace abu daud ya ce dan shi yake magana ba kai ba in ni nace haddasana usman ibn abi shayba da ina da sanadi zuwa ga abu dauda to mutun nawa na sarayar sun kai goma sha wani abu wanda sai mai da sai zama na gishi ne da ha inci in dai ba mantuwa bace akhbarana jarir an mansur an al-hakam an nafi an abdullahi ibn umar kala yake cewa makasna za ta lailatin mun tsaya a wani dare nan taziru rasulullahi sallallahu alaihi salati da isha muna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam mi sallar isha fa kharaja ilaina sai ya huto mana hina zahaba sulusul layl lokacin da sulusun dare ya wuce au ba da huko bayan shi fala nadri bu musani ba a shay'un shagalahu wani abu ya shagaltar da shi am gairu zalika ko wani wannan faƙala hina kharaja lokacin da ya fito sai ce a tantaziruna hazihi sala kuna jiran wannan sallar yana nihin sallar lisha yace laula an asqula ala ummati dan ba in ma al'umma ta nauyi ba la sallaitu bihim hazihi sa'a da na muku sallah ita a wannan lokaci ma'ana in maida lokacinta yanzu zan mu rika yin shi dare a raba shi uku shine kamar malamai suka ce kamar karhe goma na dare kamar ya huto kenan karhe goma na dare ce dan ba mata da yara ba da wannan lokacin zan mu rika yin ta sun ma'amarar mu'azzin sannan ya umarci mai kiran sallah fa a kama sala sai ya tsaye da sallah hadisi na 417 al'imam abu dawud yake cewa haddasana amur bin usman al-humasi na garin homs wadda ke cikin siriya yanzu ake ta yaƙi yaƙi da ita ya ce akhbarana abi akhbarana hariz an rashid bin sa'ad an asim bin humaydu sakawani annahu sami'a mu'az bin jabal ya ji mu'az bin jabal yana cewa abu kaina ko bakainan nabi sallallahu fi salatil atma mun saurara ma mun yi jinkiri ga annabi sallallahu muna jiran shi ga sallar lisha fata'akhara sai ya jinkirta hatta zanna zanu har sai da mai zato yayi zaton annahu laysa bi khari cewa yau annabi baya ma huto ba wal qa'ilu minna wanda daga cikin mu mai hada yana cewa ya kulu yana cewa sallah annabi kawai muna ga yayi sallar shi ne ko a gida kawai sai saboda daga an jima an samu jinkiri sabanin abin da aka saba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ai bai saba bayin haka wasu ce yayi sallah wasu ce ko bai huto ba dai a gida yayi sallah shi yace fa inna lakazalika yace wallahi mu muna cikin wannan yanayi hatta kharaja annabi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto fa qalu lahu ma qalu suka gaya mashi abin da suka ce eh fa qala sai yake cewa a'atmu bi hazihi salah ku shigar da wannan sallah cikin duhu fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'iril umam an fifita ku ga sauran al'ummomi da wannan sallah walam tusalliha ummatun qablakum babu al'ummar da sassallaci lisha gabaninku wannan annabi alayhi salatu wassalam da ya fito ya gaya musu cewa ku shigar da ita har zuwa dare yayi eh wannan hadisi a cikin nan gurin akwai hadisin da ya gabata cikin hadisin jibril bayan da yayi sallah yace wannan shine lokacinka kuma lokacin annabawan da suke gabaninka bayan ya bashi lokacin salloli guda biyar kenan bayan ya yi salloli guda biyar mun gan shi ai anan ko hadisin harko a muwadda bayan ya yi sallah da jibril ya yi sallah da annabi sallallahu ta azhar ta la'asa salloli biyar sai ce wannan shine lokacinka kuma lokacin annabawan da ke gabanka duka haka suka yi sallah a wannan lokaci kenan ya nuna sallar la'asar kin wasu al'ummomin da suka gabace mu sun yi ta kuma ya aka yi nan annabi ya ce babu wanda ya sallace ta gabaninku shi yasa ake kiran shi ya shiga babin mushkilul hadis hadisai wanda suna da iskali miye mushkilul hadis hadisin da ya ci karo da wani hadisi wanda in ka gama su sai ka ga akwai cin karo ya tada shi mukhtalaful hadis ko kuma ya kasance ya ci karo da ayat qur'ani ko kuma ya kasance ya ci karo da ijma'i ko kuma ya kasance ya ci karo da qiyasi salimi sahihi shi ake cewa mushkilul hadis wanda Allah ya kai mu lokaci yana da tsarin mu sa mushkilul hadis da mukhtaliful hadis don muhimmancin shi a cikin ilimin hadis la yastagani anhu muhaddis in ji malamin ba malamin hadisin da zai abin nan ko faqihi ko malamin hadisi ko malamin fiqh ko usuli mukhtaliful hadis wajibi ne gare shi in ba wannan ba sai rika gama karo da juna hadisan annabi sallallahu alaihi ya ce wannan ƙarya ce wannan ya ta da wancan wancan bai kaza ba shi kuma malamai duka sun yi bayani al-imam al-mulla ali al-qari zai ba mu amsa wanda muka yi arba'una hadisi nashi muka ba da sanadi mai rasuwa shekara ta 2014 Allah mashi rahama yake cewa Allah ji kanshi at-tawfiqu bainahu wa bain qawlu hada kai tsakanin wannan hadisin da cewa wancan hadisin da ya gabata yake cewa kana tusalliha rusul nafila lahum annabawan da suka gabata suna yin ta a matsayin nafila shi kuma nan annabi yana nihin ba wanda aka farranta ma ita in ba ku ba su wancan suna yin ta a matsayin nafila kamar matsayin tahajjudi dan wajibi ne shiga annabi sallallahu alaihi amma mu ba a wajabta mu ba mirak al-imam mirak shah yake cewa tana yiwa tana yiwa ya kasance yana nihin annaba ba a wajabta ta ba kamar irin yadda muke yin ta yanzu akan jinkirtawa da kuma haduwa a gare ta cikin duhun dare kamar yadda muke yi yanzu ba a farranta musu ba ita kamar haka magana shi kenan ta biyu mirak sha wani ba indiya ne sunan indiya ne amma malaman hadisi na kirki dan kamar yadda muka faɗa a tarihin ilimin hadisi babu wanda suka mai hidima kamar indiya musulman su yan kaɗan ne amma ko a har yanzu su ne gaba-gaba a ilimin hadisi babu sama da su miraksha yana da sharhin sunan abi daud hakanan malamai da dama wanda daga jin sunayen su zaka san sunayen indiyawa ne amma kuma sun ma sunnar annabi sallallahu hidima wadda take ba karama ba حديثي نقبا الإمام يكي تشوى حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال يكي تشوى صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأتمة من يصلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليشا فلم يخرج بهتوبة yace hatta madanahu min shadar Allah har sai da aka kai kusan rabin dare ya wuce fa qala sai yace musu khuzu maqaidakum ku rike mazauninku fa akhazna maqaidana muka riki mazaunin ma'ana kowa ya zamana inda yake fa qala sai ce inna nasa lalle mutane kar sallau sun yi sallah wa akhazu madaji'ahum kuma sun kama gurin kwanciye su wa innakum lalle ku yace lam tazalu ko lan tazalu cikin wata nuska ba ku za ku gushe ba fi salatin cikin sallah man tazartu musalla matukar kuna jiran sallah anan gurin bayani akan bambanci tsakanin nusakh akwai nuskha ta darut ta'sil a cikin sha'anin kutubu sitta din kana so ka samu nuska ingantacciya wanda ba abin da zai bace maka a cikin kutubu sitta babu kamar ta daru tasil sunan abi dawud kadai sun hada nuska wajen goma sha takwas suka huddo shi shi yasa zaka ga saman ta hadisi bai wuce ɗaya ko biyu ba amma ƙasa an yi ta kawo hamish mai yawa dan ana ta cewa a nuskar wani kaza yake a nuskar wani kaza yake inda aka samu sabanin lafazi yace walaula da afu da ifi dan ba raunin mai rauni ba wasu kuma saƙimi da rishin lahiya mai rishin lahiya la akhartu hazihi salada na jinkirta wannan sallah ila shadarin layl har zuwa rabin dare har zuwa 12 dare kenan dan ba masu rauni ba annabi alaihi salatu wasallam ke nihi da ya kai ta wannan lokaci wannan yake nuna cewa lokacin nata har zuwa can lokacin ta ne wanda yake zababbe dan lokacin ta wanda yake na daruri annabi ba zai ce ba zai gurin kaiwa kai ta wancan lokacin wanda ya yi asalin sharhin sunan abi dawud wanda ba aika mashi ba shi ma wani ba indiya ne bazrul mashahud al-imamu dahalawi ya fara shi ya kai bai wuce kitabu tsahara ba amma ya kai mujallar goma a daidai inda muke ya kai wajen mujallar goma Allah mishi rasuwa bai cika shi ba amma bakin inda ya tsaya kin din kana son abin da ya shahi sunan abi dawud ba za a wuce nan ba kamar yadda ibn rajab shi ma ya fara sharhin sayyid bukhari mai suna fatahul bari ya kai kitabul jana'iz Allah ya mushi rasuwa yake cewa babu waqatin subhi baban da ke bayanin lokacin asuba hadisi na 419 al-imam abu daud Allah mushi rahama yake cewa حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت تكي cewa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wannan in mukaffafa ce mina sakila a fasara kwata kwata babu ita cire ta ake kawai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance la yusalli subha yana sallatar asuba fa yansarifun nisa mata haysa tahiyasu mutalaffi'atun suna lullube bi murudihinna da baragunansu abin ruha wanda za a lulluba da shi bargo jami'i na bargo ma yi urafna min algalis ba a gane su dan saboda jijihi alhafiz ibn hajar a cikin fatahul bari Allah mashi rahama yake cewa cikin hadisin nan akwai mustahabbancin gaugawa zuwa ga sallah asuba cikin harkon lokacinta da kuma halaccin hutan mata zuwa ga sallah don halarta sallah jami'i cikin dare kuma a cikin shi ana fahimta halittar hashi a cikin rana ta hanyar ta hanya da ta dacewa don saboda dare an yi samun cewa akwai shakkun za a samu ha'inci to idan ku a cikin dare an bar mace ta tahi to kuma da rana min babu aula an yi samun fitina da daddare amma ce duka mahallin wannan izalam tukhshal fitna hafiza ce in ba a ji tsoron hutuna ba ko kuma aubihin na fitna ko kuma ita kanta macen akwai hutuna tare da ita wannan kenan hadisi na 420 al-imam yake ce hadisi al-imam yake ce haddathana ishaq ibn isma'il akhbarana sufyan an ibn ajlan an asim ibn umar ibn qatada ibn nu'man an mahmud ibn labid الرافع بن خديج قال yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbihu bisubhi kuyi sabko da sallar asuba fa innahu a'zamu li ujurikum shi yahi girman ladan ku ko kuma wa a'zamu lil ajr kuma shi yahi girman lada yana wannan yana nuni ga cewa sallar asuba ana so a yi ta da wuri can baya gabata duk da cewa wani lokaci annabi yana barinta har rana ha a kusa cewa ma ko rana ta hutu to amma wannan nadir ne a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yin ta a cikin lokacinta daga hutawa alfijir shi yahi yawa a cikin abun ga yin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa annabi yana yin sune li bayanul jawaz dan nuna cewa ya halitta ayi hakan kin amma kuma al'aula shine wancan babi na takwas al-imam yake cewa Allah mushi rahama babul muhafazati ala salawa baban da ke bayanin muhafaza kiyayewa akan salloli babul muhafaza ala waqti salawa a wata nuskha naku haka ne ku yana samun bambancin nuskha fi salatil fi salatil atma bambancin me akai a irtaqabna nika sabanin nusakha ne dan kamar yadda muka sani a lokacin da su wannan malamai Allah musu rahama suka yi littafin ɗaliban shi dubunnai ne wanda suka rubuce shi a hannun shi don shi ya zo ya zamana haka kawai tilawa ce ke suna rubutawa kowa zai iya rubutawa wani za a samu kuskure a cikin nuskar shi to wannan nuskokin da suka yi shi ake cima a nuskar makatuta rubutun nasu wanda yake na hannunsu wanda suka rubuta na asali sama da shekara dubu da wani abu yana nan asalin shi a yanzu haka wajen malamai suna amfani da shi to wanda ya nasaka shi ya mai da shi rubutu irin wannan da muke amfana da shi wannan nusakh din tattara su yake yi ko a ina suke ga ta al-Imam Abi Dawud in an samu ta mai gidan ita ce nuskatul um in har ya rubuta shi babban to babu magana ta kare duk wani sabani tashi za a dogara sai dai kuma a ce amma a nuskar dalibin shi wane ga yadda abin yake dan saboda sanin abin ko ka gan shi a wani guri kakka karyata to wannan nusakhin su ne ake samun sabani mai yin daba'a sai zamana mai ta hakiki sai zama na wani lokaci ya tabbatar da wacce wani lokaci kuma ya tabbatar da wannan to wannan nusa dan mu sani cewa yanzu ai muna ga littattafai cike da duniya miliyayyika wanda haka gama rayuwarka baka abin nan ba to a abin da magabatan mu suka rubuta na musulunci ko rabi ba a dabba'a ba ko rabi ba a dabba'a ba a yanzu haka sana nan ana ta tallasu a jami'a kaza akwai maktaba ta gari kaza akwai makhduda ta wannan ko satin nan na ga aiko cikin majmu'a da muke ta makhdudat makhduda ta rubutun suyidi wani littafin shi wanda taba sanin yana da shi kuma ba wanda ya san yana da shi gashi da rubutun shi kuma a aje rubutun yana ma karantuwa rubutun hannun shi ne kuma yana ma karantuwa to wannan a wajen rubuta shi da shi da rubutun al-Imam Tabarani irin wannan aiko su an zaka cikin majmu'a ta makhduda da nake suna littattafan da muke da sun kai an kai ga 216 da wani abu wanda makhduta ce kawai rubutun mai abin ko ma shekara nawa ce ko satin na wanda aka zubo na ga na al-Imam Tabarani na al-Imam Munziri wasu suna karantuwa wasu kuma ba su karantuwa me amfanin su a aiko ta a faɗi inda take mai bahasin yana bukata yana iya zuwa ya amsha ya ta hakikinta kuma an hwanar da al'umma littafin da suwidi yayi a rubuce gashi nan sai kaga sunan littafi mai kyau wanda da a ce an ɗabba shi za ku samu alheri sai kaga rubutun bai karantuwa in a can ne wanda ya je ya amsa yana iya yin suna iya mukarana su ma wanda suke gwannai akan ta hakiki rubutu ko inda ya kai duk inda ya kai cakulewa suna iya gano menene aka rubuta suna iya ganowa manyan malamai wanda Allah ba su wannan baiwa wanda suka yi shahara akwai a masara ko muhakkikun ba muhakkikun kaman masa duk irin yadda rubutu ya kai cakudewa ya kai cakudewa suna iya abin gakin shi su gano miye aka rubuta ko kalma ɗaya busu wuce ya sun yi ta bibiyar ta su ga miye ya ɓace ana menene ya ɓace akwai wadda yawa akwai wanda su suka rubuta abin su ba shifta ba ce kamar alimamu suwiɗi mafi yawanci rubuta abin shi yake yi wanda ga shi nan gurin suwiɗi aya ce ta Allah babu inda babu inda su yi bai sa kafashe ba eh yake cewa haddasana Muhammad cikin wannan hadisi ne muke ko na harko haddasana Muhammad ibn Harb al-Wasidi wanda an mun je cikin ta haqiqil maqduta zan hudo muku wasu ku gani kowa zai ga da hannun shi da idan ka ga rubutun dabarani rubutun suwidi rubutun wannan wanda gashi nan kyarar wani bai ma bukatar ta haqiqi kana ma iya karanta shi haka nan ana iya karanta shi haka nan daga Adha ibn Yasar daga Abdullah ibn Sunabihi kala yake cewa za'ama Abu Muhammad annal witr wajib Abu Muhammad ya raye cewa wutiri wajibi ce fa kala Ubadah ibn Sabit Ubada ibn Samit ce kazaba Abu Muhammad Abu Muhammad ya yi ƙarya ma'ana nan akhda ba wai kazaba ba yadda muka san ma'anarta dan asalin al-kazib cikin lugar larabci shine al-khada shi yasa muke ga Aisha da dama tana nasaba ma wasu sahabbai su ce kaza ba amma akhda'a take ni illa iyaka in kuma kuskuren na da gangan ne a bashi ma'ana shi ta ƙarya ta istilahi in kuma kuskure ne kuskure ne kuskure za a dauke shi ashhadu anni sami'tu rasul kawai nan ba zaka ma ce kaza ba abu muhammad ba ka ce yayi ƙarya zaka ce akhda'a kawai yayi kuskure dan ita ma'ana dan shi ma'ana ta lugha yake nihi ba ta istilahin musulunci ba ya ce ashadu an nisa mai ita rasulallah sassan ina shaidawa ni na ji manzan Allah sassan mai kuli yana cewa hamsu salawatin salloli guda biyar iftara da hunna Allah azza wa jalla Allah ya farranta su ya ce man a hasana wudu a hunna duk wanda ya kyautata arwallarsu wa salatu hunna kuma da sallarsu li wakati hunna ga lokacinsu wa atamma ruku a hunna ya cika ruku'un su wa kufi hunna da tsoron Allah su kana lahu alallahi ahadun yana da alƙawali a wajen Allah an ya gafira lahu yayi mishi gafara wa man lam yaf'al duk wanda bai aikata haka ba falaysa lahu alallahi ahadun bayyada alƙawali wajen Allah in sha'a gafara lahu in ya ga dama yayi mishi gafara wa in sha'a azabahu in ya ga dama yayi mishi azaba shine mai risala yake cewa ahlul kaba'ir suna karkashin mashi'a wannan abin da yake tabbatarwa kenan hadisin al-imamu ahmad ya rawaito shi malik da nisa'i sun rawaito shi ummu farwa ansariya ce tana daga cikin da suka yi mubaya'a ba ummu farwa bace yar uwa abubakar siddiq kamar yadda al-imamu dibi yayi bayani hadisi na 422 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn abdullah al-khuzai wa abdullah ibn maslama qala haddathana abdullah ibn umar an al-qasim ibn gannam an ba'd ummahatihi an ummi farwa kala take cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani ayyuka ne suka fi farala kala sai ce a salatu fi waqtiha sallah cikin lokacinta kala al-khuzai fi hadisi khuzai ya faɗa cikin hadisin shi daga ammi shi yuqalu laha ummu farwa ana ce mata ummu farwa take cewa qad baya'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy su'ila nayi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi an tambaye shi nan tabbatar da sahabantaka ne daga bakinta hadisi na 423 yake cewa al-imam haddasana amr ibn aun akhbarana khalid an daud ibn abi hind an abi harb ibn abi al-aswad an abdullah ibn fadala an abihi kale yake cewa allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni fa kana fi ma allamani na daga cikin abin da ya karantar da ni yace wa hafiz ala salawatil khams babu shi akwai magana a gaba yace akwai nuskar da wasu zasu ganshi muje ina bayani akan shi ya ce mishi wa hafiz ala salawatil khams mutum ya duba ko ƙasa aka kai mishi shi yawwa kenan ƙasa suka kai shi ya ce wa hafiz ala salawatil khams ka kiyaye akan salloli guda biyar ƙala sai yake cewa an wura da kyau cikin hadisin nan inna hazihi sa'atul li fiha ashghal wannan lokutan da ka zana ina da shagali a cikin su na sallolin guda biyar fa'murni bi amrin jami ka umarce ni da wani lamari wanda yake ya tattaro iza ana fa'altuhu ajza anni wanda in na aikata ya wadatar mini gami da sallolin nan guda biyar faƙala sai ya ce mishi hafiz alal asarai ne ka kiyaye akan la'asar guda biyu wa ma kana min lugatina yace ba lugga mu bace mu salla asar ba fa qultu sai nace wa mal asaran menene la'asar biyu sai yace salatun qabla dulu'i shams wa salatun qabla ghurubiha kamar yadda Allah ya ambace su sallah kahin rana ta fada da sallah eh bayan wannan kahin hutawar rana da kuma bayan ta fada magarib wannan sallah asuba da sallar la'asar qabla ghurubiha da sallar la'asar wannan hadisin al-imam yake al-hafiz zairuddin al-iraqi Allah mashi rahama yake cewa cikin wannan hadisin akwai mushkila dan saboda yana nuna mana cewa la'asar da magariba idan mutum da da la'asar da asuba idan ga wanda yake da shagali yayi su su kadai sun biya mushi wancan sallolin kamar yadda annabi ya ba wannan mutum amsa kenan duk wanda yazo yana da shagali sai a ce kawai yayi ya bar sauran kiyaye kiyaye haka zan mu fahimta idan mun karanta hadisin ya ce shagali gare shi da yawa aka ce mishi to ka kiyaye kawai wannan biyun kenan sauran wancan sai ya bar su shi yasa alhafiz rubai haƙi Allah mashi rahama cikin tawilin hadisin nan da fassara shi ya faɗi magana mai kyau ya ce ka annahu arada Allah ta'ala a'lam hafiz alaiha bi awwal awqatihima kamar yana nihin ka kiyaye akan lokutan nan a farkon lokutan su sai ya kawo uzuri akan cewa shi yana ɗan jinkirta su saboda shagulla da lamari da suka mafi yawa kenan a farkon lokacinsu ne yake nihin yana da shagali to annabi ya nuna mashi duk yawan shagalinka su wancan ko ka yi su a cikin lokacinsa na tsakiya to wannan biyun dai ka yi ƙoƙarin yin su fi awwal wakati hima ka yi ƙoƙarin yin su cikin farkon lokaci wannan ana magana ne akan kiyaye su akan farkon lokacinsu ba wai gaba ɗaya ba kawai yayi biyun nan sun wadatar alhafiz ibn hibban yake cewa cikin sahihin shi inna ma amarahu bil muhafaza ala al asirin ziyadata ta'kid al amr bil muhafaza ala awwal waqtihima abin da yasa annabi wannan kuma shi al imam ibn hibban Allah mishi rahama cikin sahihin shi yana da tawjihat hasana akan hadisai in an samu hadisai masu matsala hadisai masu rikitarwa alhafiz ibn hibban a cikin babu yake kullawa akan cewa hadisin da ya gabata fa kaza kaza yi tawjihin shi yana dan sharhi dai shi yasa littafin shi yana ana itibarin shi kamar sharhi ne shi yasa mujallad wajen goma ne matanin nashi yake cewa abin da yasa ya umarce shi da ya kiyaye don saboda su lokacinsu na farko yana da ƙarhi don a nuna mashi su wannan kiyaye farkon lokacinsu abu ne mai ƙarhi abu ne mai tsanani ka kula da shi wannan kenan kenan daga nan iskalin ya huta mun gane cewa hadisin bai daga cikin mushkilul hadis hadisi na 424 al-imam yake cewa haddathana musaddadun akhbarana yahya an isma'il ibn abi khalid akhbarana abubakar ibn umar ibn ru'ayba an abihi kala yake cewa sa'alahu rajulun min ahli al-basra wani mutum ya tambaye shi daga cikin mutanen basra fa kala sai yake cewa akhbirni ma sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abin da kai jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yalijun nar bai ya fadawa wuta rajulun salla qabla tulu'i shamsi duk mutunan da yi sallah kahin rana ta fito wa qabla an ta garbu da kahin ta fada la asai asuba da la asar qala sai ce anta sami'ta minhu kai ka ji wannan magana daga annabi salasa maratin hasu uku yana maimaita mishi qala na'am kullu zalika yaqulu sami'atuhu uzanaya wa ahu qalbi kunnuwa na sun ji zuciyata ta har da ci fa qala ar-rajulu sai mutune yace wa ana sami'tuhu yaqulu zalika ni ma na ji shi yana faɗin haka kenan nan yana nihin tabbatar da abin da shi ya ji kamar daɗi ne ya ji da murna akan abin cewa kai ma ka ji wannan magana mai daɗi da na ji ya ce to ni ma wannan magana na ji ta daga annabi alaihi salatu wassalam saboda roman abin yana nihin sallar asuba da wannan da sallar la'asar ma'ana shine dawwama akan kiyaye su ya zaburas akan sallah guda biyu da an bato a lokacin su dan saboda sallah asuba lokacin barci ne ana cikin barci mai daɗi ba kowa ake barin tsabai ya sa munafukai bisa halartar ta lokacin sallar la'asar ko lokacin shagaltuwa ne da kasuwanci duk wanda yake cikin sha'anin kasuwa shi da sana'a mafi galibi lokacin la'asar ana cikin shagali duk wanda ya kiyaye su to yana nuni akan ya fifita addinin shi akan sauran lamuran shi na duniya sai aka keɓance su da wannan lada mai girma munzir ya ce muslim ya huddo shi da al'imamun nasa'i ina gadon saboda akan tauhidi wata manzuma ce zan mi kuma ina so mu kare ta zan mu takaita nan da tsakiyar babi ne kai bar mu iya sa wannan mun zo karshen babi hadisi na 425 al-imam yake cewa haddasana abu sa'id ibn al-arabi haddasana muhammad ibn abdul malik bin yazid ar-ruasi yukuna ana mishi alkunya da abu usama قال يكي أخبرنا أبو داود أبو داود يابان الأباري أخبرنا حيوة بن شريح المصري أخبرنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال أخبرني بن نافي أن بن شهاب الزهري قال يكي سألت سعير بن المسيب ناتم بي سعير بن المسيب إن أبا قتادة بن ربئي أبو قتادة دار ربئي أخبره يا باش الأباري قال يكي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قال الله عز وجل الله يكي inni faratu ala ummatika khamsa salawatin ni na faranta ma al'ummaka salloli guda biyar wa ahitu indi ahadan kuma nayi alƙawali a wajhina yayi ta'kidin shi cewa indi a wajhina annahu man jaa yuhafizu alaihinna cewa duk wanda yazo mini ya kiyaye su li waqtihinna ga lokutan su adkhaltu aljanna zan shigar da shi aljanna wa man lam yuhafiz alaihinna duk wanda bai kiyaye su ba fala ahada lilahu indi bai da alƙawali wajhina kenan yana ana tunanin azaba gare shi hadisi na 426 qala ibn al-arabi ibn al-arabi yake cewa haddathana muhammad ibn abdul malik al-asi akhbarana abu daud akhbarana muhammad ibn abdul rahman al-anbari akhbarana abu ali al-hanafi ubaydullah ibn abdul majid akhbarana aw haddathana ibn al-qattan akhbarana qatada wa aban kilahuma dukkan su sun ce an khulaidul asri sun rawaito hadisin daga khulaidul asri an nasaba shi ne zuwa ga kabila shi kabila ta kabila abdul qais an ummi darda daga uwar darda daga abi darda kenan mace ce ta wai ruwaya daga mijinta radiyallahu anha anu anhu Allah rada shi kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan Allah sallallahu alaihi yake cewa khamsu man khamsun abu guda biyar man ja abihinna duk wanda ya zo da su ma a imanin tare da imani dakhala aljanna zai shiga aljanna man hafaza ala salawat dan nuni ne akan cewa tauhidi shine gaba duk yawan ibada ka sai da tauhidi shi yasa wajibi ne kula da shi da abin da zai rushe shi ya ce man hafaza ala salawatil khams duk wanda ya kiyaye akan salloli guda biyar ala wudu'ihinna akan arwallasu wa ruku'ihinna da ruku'un su wa sujudihinna da sujada su wa mawaqitihinna da lokutan su wa sama ramadan yayi azumin ramadan wa hajjal baita yayi hajji dakin Allah in istada alai sabila in ya samu hanya wa a'da zakata ya bada zakat tayyibatan biha nafsuhu da dadin ran shi ya bada ba wanda yayi karhi aka amsa ba wa addal amana ya bada amana Ƙalu sai suka ce ya abu darda ya kai abu darda wa ma'ada'ul amana me ba da amana ƙala sai ce al-ghusl min al-janaba wankan janaba shi yasa wancan inna arana al-amanata as-samawati wal ardi yace suka ki amsatta malamai sun fassara shi da yawa akan cewa amana kawai shine wankan janaba saboda ba wanda ke ganin ka akan cewa kayi shi ko baka yi ba sai Allah madaukakin sarki wannan su ne abubuwa guda biyar wanda yace duk wanda ya kiyaye shi da yace in ya bada amana al'imamu ibn al'asir a cikin annihaya fi garib al-hadisi wal asar ya ce amana shine tana zawa da ma'anar biyayya Allah da ibada da kuma ajiya da kuma amintuwa ya ce kowannan ya zo a cikin hadisi amma shi na abu darda ya fassara shi kyarara akan cewa wannan yake nihi akan amana shine wankan janaba nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullah